إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta asabar a yau muna 25 ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 25 ga watan daya shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 21 a cikin littafin a talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نبب مالمي فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الله مدعوك كنسل كي مش رحمة درس من بايا muna cikin bayani da malam yake yi akan abin da ya shafi kunutul wutri wa mahalluhu wa sighatuhu wanda mun karanta gaba ta farko da ta biyu da ta uku da malam ya kawo wanda insha Allah ta'ala za mu tashi faɗin malam da ya ce da yi bayan ya yi bayani akan addu'ar da ake yi a kunutu na wutiri Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma adait wa qini sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walaita wa la yu'izzu man adaita tabarakta rabbana wa ta'alaita la malja wa la manja minka illa ilayk mun karanta cewa in mutum shi ɗaya ne sai karanta da wannan siga Allahumma dini fi man hadaita amma in yana jan mutane sallah ne ana bin shi sallah ko yana addu'a a madadinsa da sauran mutane suna amin sai ya sa sigan jami Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita zuwa ƙarshe malam sai ya ce wa hadha du'a min ta'alimi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wannan addu'ar na daga cin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar fala yuzadu alai mala yace ba a karawa akan wannan addu'ar illa salatu alaihi sallallahu alaihi wasallama abinda ake karawa shine salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fatajuzu li thubutiha an sahabati radiyallahu anhu ya tabbata ta halatta saboda ya tabbata sabon annabi sallallahu alaihi wasallama suna karawa sannan malam mun yi bayani akan wannan shi ma a satin da ya wuce malam yace thumma yarka'u wa yasjudu sajdatayn kama taqaddam sannan kuma sai ya ruku'u sannan kuma sai ya sujjada guda biyu kamar yadda ya gabata ya kai raka'a sa ta karshe kenan to malam sai yace at-tashahhudul akhir wa tawalluk zaman tahiyan karshe tahiyan karshe din da kuma zaman tawalluki zaman da ake yi a tahiyan karshe wanda dukansu mun shasha maimaita su da yadda ake zama tsakanin sujjada da sujjada da yadda ake zama a tahiyan farko da yadda ake zama a tahiya ta biyu wanda babu bukatar sai mun sake maimaita su malam yace thumma yaq'udu litashahhud al-akhir sannan kuma sai ya zauna domin tahiyan ƙarshe wakilahuma wajib dukan su biyun wajibi ne da zaman da tahiyan duka wajibi ne yayi tahiyan wajibi ne ya kuma zauna don yayi tahiyan shi ma wajibi ne wa yasna'u fihi ma yasna'u fi at-tashahhud al-awwal irin abin da yayi a tahiyan farko shine dai irin abin da zai maimaita a tahiyan ƙarshe babu bambanci illa annahu yajlisu fihi mutawallikan sai dai zaman da zai yi na tahiyan ƙarshe zai yi zaman tawalluki ne yufdi bi warakihi al-yusra ila al-ard sai zama wato gefen mazaunansa na hagu sai ya sanya shi akan ƙasa wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahida sai zama kafafuwansa kuma sun fito ta waje guda ɗaya wanda mun yi bayani in mutum ya zauna akan ƙasa a gefensa ta hagu sai zama kafarsa ta dama da kafar ta hagu ai zai tura su can bangaren kenan sai su fito a bangare guda sai zama cewa kafarsa ta hagu ta fito ta ƙasan kafarsa ta dama wa yaj'alu al-yusra ta tasaqihi al-yumna na'am shine malai ce sai ya sanya ta wato kafarsa ta hagu a ƙarƙashin kafarsa ta dama sai zama sun fito ta waje guda ɗaya kenan shi kuma ya zauna ta gefen hagu su kuma sun fito ta gefen a dama he sakinsa kalman lafazin asaku shine kauri kenan daga siyak ne siyak shine jagoranci kenan kamar yadda ya zo a hadisi alkur'an shafi'un mushaffa man ja'alahu amamahu saqahu ila aljanna duk wanda ya sanya qur'ani a gabansa to alqur'ani zai jagorance shi zuwa aljanna to an kira kauri da asaq ne saboda duk inda zaka je shine tushen tafiyanka idan aka cire kwaburinka ai babu daman tafiya duk inda zaka je shi zai jagorance ka malam yace wa yansibu qadamahu al-yumna sannan ya kafe kafarsa ta dama wa ya juzu farshu ha a hayanin wani lokacin kuma ya halatta ya shimfiɗa ta shi ma duka mun yi bayani a baya wa yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu ya tamidu alaiha zai zama cewa wato tafin hannunsa na hagu sai ya haɗiye gwiwarsa ta hagu sai zama kamar ya dogara a jikinta ne don haka hannunsa na damu kuma dama mun san cewa zai ajiye shi akan cinyar sai zama cewa yana kada yatsar sannan hannunsa na dama na afon wani hannunsa na dama zai sanya akan cinyar sai zama yana kada yatsar hannunsa na hagu kuma sai sanya shi a kan gwiwarsa na hagu sai zama ya damki gwiwar da hannunsa kenan muna fahimta ko shine yace wa yulqimu an ce abu yulqimu ya haɗiye kenan shine inda Allah ya bayani game da Annabi Yunus da kifi yace faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim kaga bai ce fa akalahu al-hutu ba an ce fa akalahu ya cinye shi kenan ya tattauna shi ya kare da shi kenan amma faltaqamahu ya haɗiye shi haɗiyewa lokaci guda kenan shine faltaqamahu malam yace wujubu salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ta'awudhi min al-arba wajibcin yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma wato ainihin neman tsarin Allah daga wasu abubuwa guda hudu malam yace wa yajibu alaihi fi hadha tashahhudi as-salatu ala an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama malam yace a wannan tahiyar ya halatta afwan ya zama dole ya zama wajibi a kansa ya yi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sallama ya ce wa ƙaddakalna fita shahudin awwali ba da siyariha a tahiyan farko mun ambaci wasu daga cikin sigogi na salatin da mutum zai yi mun ji cewa shi ne salatul ibrahimi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kamar yadda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji wani mutum a sallah yana ta addu'a bai kamba mu Allah ba bai yi salati wa manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ajjala hada wannan yayi gaggawa annabi sai kira sai ya ce idza salla ahadukum falyabda bi tahmidi rabbih azza wa jalla wa thana'i alai idan ɗayan ku zai yi addu'a as-salatu anan addu'a kenan in ɗayan ku zai yi addu'a to na farko shine ya fara jinjina da yabo da godiya ma Allah ya fara yaba ma Allah ya yabi ubangiji thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima sha'a sai kuma ya roki abin da ya ga dama wannan shine ladabin addu'a ka fara jinjina da yabo ma Allah sannan kuma ka yi salati ma annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai ka biyo baya da roƙon duk abin da kake so to kayi shimfiɗa kuma ka kuma yi gini akai Allah ya sa muna fahimta sannan al-Imam an-Nasa'i ya rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ji wani mutum yana addu'a sai ya kambama Allah ya yabi Allah bayan ya yabi Allah ya gode ma Allah sai yayi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ud'u tujab wa sal tu'da kira za a amsa maka tambayi duk abin da kake so Allah zai baka wannan abin da ka fara da shi na yabo da jinjina da godiya ma Allah sannan ka biyo baya da salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya addu'arka ta zama karbabbiya da haka duk abin da kake so ka roka za a baka to kaga a malamai sun yi saɓani akan menene hukuncin salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah shin wajibi ne ko ba wajibi bane in mutum yayi salati ma annabi sallallahu alaihi mutum yayi sallah bai salati ma annabi ba ya matsayin sallarsa al-imamu shafi'i Allah ya masa rahama da kuma al-imamu ahmad a ruwayarsa ta ƙarshe ya tafi akan cewa dukkanin mutumin da zai yi sallah wajibi ne ya yi salati wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-ajurri a cikin littafinsa a sharia yana cewa man lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhudihi al-akhiri wajaba alaihi i'adatu salah yace duk wanda bai yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati a tahiyyarsa ta karshe ba to sallarsa ta baci dole ya saki wannan ita ce fahimtar al-imam al-ajurri rahimahullah kuma akwai da yawa daga cikin malamai magabata wanda suka tafi akan akan wannan fahimta ne kamar yadda al-imamul haithami yake fadi a cikin littafin shi ad-durrul mamdud fi salati was salami ala sahibi al mahmud sannan a wannan sabani ne tsakanin malamai akan cewa shin idan mutum bai yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba a tahiyyarsa ta ƙarshe sallarsa tana nan ko ba ta nan amma dai abin da yafi cikin maganganun malamai shine sallarsa tana nan sai dai ya bar wagegen gibi a cikin sallarsa sallan bata cika ba har sai ya yi ma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama salati wallahu alam sannan kuma kamar yadda na faɗa a baya a darussan baya shine wajen salatin nan mu kiyaye ba a cewa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wannan kalman sayyidina bata taba zuwa daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba eh wani zai ce ai Annabi sayyiduna din ne eh shine sayyidu waladi Adam duk wani dan Adam to Annabi ne shugabansa haka ne ko wannan ai ba shakka a ciki wannan ba kokonto amma kalmar lafazin sayyidina ta zo a cikin salati daga bakin manzon Allah bata zo ba salati kuma ibada ce duk abin da aka ce ibada ce kuma tauƙifiya ce ba a yi sai an ce kai ayi daga tunda ba a saka ba to sai ka tsaya yanda aka saka wai kifa inda amrihi wani haihi inda aka tsaye da kai ka tsaya inda aka hana ka ka hannu saboda haka wannan shine abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ka tsaya da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Daka malam yace a wa an yasta'iza billahi min arba'in sannan kuma wajibi ne a kansa ya nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ya kulu sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal yace Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min azabi jahannam Allah ina neman tsarinka ka ina neman kariyanka ka tsare ni daga azabar wutan jahannama ka kare ni daga azabar wutan jahannama wannan azabar wutan jahannama babu shakka babu makawa ita ba ta bukatar ma ƙarin bayani akan menene azabar wutan jahannama mun san ayoyi da yawa da nasoshin alkur'ani da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke mana bayani akan azabar wuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wannan wutan da kuke gani naku na duniya ɓangare ne guda ɗaya daga cikin ɓangarori guda saba'in na wutan jahannama sabai suka ce ya rasulallah ai ko wannan da muke kunnawa a duniya ai ta isa ya azaba da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to an fifita na jahannama da zafi ninki saba'in naku in mutum ya sa hannunsa a wuta zafin da zai ji to sai ya ninka wannan zafin sau saba'in shine zafin wutan jahannama Allah ka tsare mu Allah kai mana kariya sannan yace wa min azabil qabr Allah ka tsare ni daga azaban kabari azaban kabari annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana cewa ana ma al'ummar sa azaba a kabari yace da ba dun ma kar ku daina binne mamatan ku ba da na roki Allah ya nuna muku wani bangare na azaban kabari kaga duk wanda ya ga yadda ake azaban kabari ko ai ba zai je kai dan uwansa ya mutu ya je binne shi ba ba wanda zai yadda to shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin duk sanda ya je binne gawa yakan ce ista'izu billahi min azabil qabr yakan ce jama'a ku ne matsarin Allah daga azaban kabari saboda haka azaban kabari gaskiya ne akwai ni'ima a kabari ga wanda ya bi Allah akwai kuma azaba ga wanda ya saba ma Allah mutum zai zaman barzaku zaman tsakanin mutuwa da tashin kiyama yanzu duk waɗanda suka mutu suna kabari ba su isa tashin kiyama ba tukunna yanzu suna barzaku ne wannan barzakun kuma miƙati ne tasha ne da za a je a gama taruwa a taru sai motar ta cika ran da motar za ta cika kuma ita ce ran da Allah zai ce wa mala'ikan busa kaho busa to in aka busa kaho mota ta cika kenan to sai kowa kuma a tashi tare a tafi kiyama lokaci guda in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun Allah ya ce busa ɗaya za a yi kawai shi kenan sai ga kowa ya fito daga kabari an taru a gaban Allah subhanahu wata'ala Allah ka samu gama lafiya ya ce wa min fitnatil mahaya wal mamat Allah ina roƙonka ka tsare ni daga fitinar rayuwa ka tsare ni daga fitinar mutuwa menene fitinar rayuwa menene fitinar mutuwa lafazin alfitnatu dai tana nufin al-imtihanu wal ikhtibar jarabawa gwaji malamai suka ce ma'anan fitnatul haya fitnatul mahaya shine ma yu'radu lil insani muddata hayatihi min al-ibtitani bid-dunya wash-shahawati wal-juhalati shine abin da ke bujiro ma mutum a iya tsawon rayuwarsa ya fitinu da duniya da sha'awa-sha'awan zuciyansa da kuma wasu abubuwa wasu malamai suka ce daga ciki akwai kullu ma ya suddu an shar'illa duk abin da zai katange ka daga fahimtar shari'ar Allah ko kuma in ka fahimta ka ki aiki da shi in mali jahali ko din ko saboda jahilci ya hulu baina huwa baina ma'rifati shar jahilcin da ya zama shamaki tsakaninsa da sanin shari'a wa in mali hawan ya ɗulu bai na huwa bai na tiba'ihi ko kuma son zuciya wanda shi ne ya hana shi bin gaskiya to wannan fitinar rayuwa kenan mutum ya zama ga shari'ar Allah nan bai santa ba ya je yana aikata wasu abubuwa bisa jahilci ko kuma ya santa amma son zuciya ya hana shi bin gaskiya wannan shine fitinar rayuwa wannan fitinar rayuwa kenan sannan fitnatul mamati fitinan mutuwa kuma shine fitinar mutuwa shine fitnatul ihtidari inda alwafa fitina da mutum zai fada a lokacin da mutuwa ta zo masa shine fitnatul mamat mutum ya gama tsayar da rayuwarsa akan addinin Allah kuma lokacin mutuwa ya kauce ya samu zamiya lokacin mutuwa wasu malamai suka ce abinda ake nufi shine ma yahsulu lil mayyit fi qabrihi min su'alil malakai abinda zai samu mamaci a kabarinsa na tambayan da mala'iku guda biyu za su masa wannan suka ce shine ma'anan fitnatul mawat fitinar mutuwa abinda za a yi ma kowa daga cikinmu na tambaya a cikin kabari Allah ka samu wani lafiya ya ce wa min fitnatil masihid dajjal Allah ka tsare ni daga fitinan almasihud dajjal almasihu dajjal annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce babu wani annabi da Allah ya taba aikowa face sai da ya gargadi al'ummarsa akan wata fitina wacce tafi kowace fitina girma fitinan dujal yace kuma shi wannan dujal din mai ido ɗaya ne ubangijinku kuma ba ido ɗaya gare shi ba ya ce sannan kuma a goshinsa an rubuta kafir kafara kana ganin zira ga a goshinsa an rubuta cewa wannan kafiri ne shi to annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya faɗa mana cewa la ilaha illallah manzala ya faɗa mana cewa dujal zai zagaye duniya kaf babu inda ba zai shiga ba sai makka da madina su ɗin ma kuma za a tattaro masa munafikan cikinsu a watso masa saboda tawagarsa ce sannan masu kaɗe-kaɗe masu jin kiɗa komai didim-didim a waya kiɗa a status kiɗa ringinton kiɗa komai kiɗa to dujel yana zuwa da kiɗa zai kwashe su su bi shi za su bi shi har wanda ya mutu bai bari ba Allah ya ara masa dama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore mu da karanta ayoyi goma farkon suratul kafi da juma'a in an samu dama duka suran gaba daya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ayoyi goma na farkon suratul suratul kafi ran juma'a Allah zai tsare shi daga fitinan dujal Allah ka tsare mu daga fitinan dujal to malamai suka ce an kira shi dujal ne dajjal likasrati jad likasrati dajalihi dajal akwai bambanci tsakanin jadal da dajal jadal jimun ne a farko sai dalu dajal kuma dalu ne a farko sai jim jadal musu kenan jayayya shine jadal daga jidal kenan to amma dajal anan shine alkazib ƙarya kenan saboda yawan ƙaryansa ke za ka kira shi da dajjal saboda makareci ne shi kamar yadda annabi ya ce ma bu'isa nabiyyun إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر الله كسليم to malam yace mutum idan yayi tahiya sai kuma ya nemi tsarin Allah ya nemi kariyan Allah daga wayannan fitintunu guda hudu kamar yadda al-Imam Muslim ya rawaito hadisi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idza tashahhada ahadukum falyasta'id billahi min arba' yaqulu allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal thumma yad'u li nafsihi ma badalahu bayan ya gama kuma sai ya roƙan kansa abin da yaso malam yace addu'a qabla as-salami addu'a gabanin sallama daga sallah idan an gama tahiya to ana yin addu'a kuma kafin a yi sallama an yi tahiya an yi salati an yi karanta wannan addu'a malai ce thumma yad'u li nafsihi bima badalahu mimma thabata fil kitabi was sunna sai kuma ya roƙar ma kansa duk abin da ya so daga cikin abin da ya tabbata daga alkur'ani da sunna wa huwa kathirun tayyib abin da ya tabbata daga alkur'ani da sunna din nan kuma suna da yawa tsarkakan kalmomi wanda suka tabbata daga alkur'ani da sunna fa in lam yakun indahu shay'un minhu in bai rike komai daga cikin wayannan ba da abi ma ta yassara lahu min ma yanfa'uhu fi dinihi aw dunyahu to sai ya roki abin da ya sawwaka masa cikin abin da zai amfani shi a duniyarsa ko a lahiransa kamar yadda a malam yake faɗi a cikin asalin littafin sifatus sala yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam ya da'u fi salatihi bi adu bi adiyatin mutanawwi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin sallansa yana addu'a nau'ukan addu'o'i daban-daban taratan bi hadha wa taratan bi hadha wani lokacin ya yi wannan wani lokacin ya yi wannan wa aqarra ad'iyatan ukhra wa amara al-musalli an yatakhayyara min hama sha'a ya tabbatar da wasu addu'o'i masu yawa ya kuma roki ya kuma ya kuma umarci mai yin sallah da ya zaba abin da ya fi masa sauki a ciki kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito saboda haka zai zaɓi abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wa sallama cikin addu'o'in da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi sallama kamar bayan ya karanta Allah mai ni'a uzu bika min azabi jahannam wa min azabi alqabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal ya karanta Allahumma hasibni hisaban yasira sau uku kamar yadda na Aisha Allah ya kare ta a gare ta a tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da ita wannan addu'a Allahumma hasibni hisaban yasira ma'ana Allah kai mun hisabi mai sauki a lahira sannan kuma ya karanta Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin abinda na aikata da kuma sharrin abinda ma ban aikata ba ko kuma ya ƙara da addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Sayyidina Abubakar Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito saboda haka wannan ita ce addu'a kafin sallama malam sai ya ce to kafin ci gaba malam ya ce ya roki abin da ya san zai amfane shi a duniyarsa ko kuma a addininsa shin dole ne sai ya yi addu'an nan da larabci ko zai iya yi da hausa ko duk yaren da yake ji wasu malamai suna ganin a cikin sallah ta farilla ba za ka yi addu'a da kowane yare ba in ba larabci ba wasu kuma suna ganin za ka yi addu'a da kowane yare har hausa har yarbanci har fullanci har barbaranci har sayanci duk addu'an duk yaren da kake ji ai Allah yana jin wannan yaren sannan kuma in mutum na addu'a yana daga cikin abin da mutane ba su ganewa shine mutum zai zo ya ce maka yana so a bashi wata doguwar addu'a ta larabci wanda zai je ya shanye din bukata kaza wannan abin da yafi in kana addu'a domin in baka akai ka je ka haddace to yanzu fa kana addu'a hankalinka baka ma san me kake karantawa ba wata kila an baka ne kawai ka je ka haddace sannan kuma mai yiwuwa lokacin da kake addu'a hankalinka na kan kokarin kwato kalmomin ka su gudu maka abin da kake kokari kenan to abin da ake so kuma in zaka yi addu'a ana son kushu'i a cikin addu'a zuciyarka ta tattaru waje ɗaya abinda zai taimake ka shine ka yi amfani da yaren da ka ƙware yanzu wane ne zai zo addu'a da hausa yana gargada a cikinmu ai babu babu amma yanzu mafiya yawan mutanenmu za ka tsaya a bakin ƙofar nan da wanda ya zo wucewa ka sa miliyan 100 ka ce masa ya faɗi ci ya faɗi ban miliyan 100 da larabci za ka bashi shi da yawa yawan mutane sai dai ga koshi ga kwanan yunwa to wanda in aka ce masa addu'a ba za a karba ba sai da larabci to ko shi kaga ai bashi da ragowa cikin addu'a kenan bai da ragowa addu'a wallahu almusta'an malam yace at-taslimu wa anwa'uhu sallama daga sallah da kuma nau'ukan sallama a cikin sallah din malam yace thumma yusallimu an yaminihi sai yayi sallama a bangaren sa na dama wa huwa rukunun wannan rukuni ne hatta yura bayadu khaddihi al-ayman yace in ya waiga bangaren sa na dama har sai an ga hasken kumatunsa na bangaren dama sai an ga farin kumatunsa na bangaren dama kaga shi malam yana wannan bayanin ne da su can larabawa da suke tare da shi wanda suke farare yasa ya ce sai an ga farin kumatunsa na bangaren dama kayan ko mu yanzu ne ne ka ce an ga bakin kumatunsa ko sai an ga kumatunsa saboda haka Allah ya tsara halittar mu Allah mun gode maka haka Allah ka kara mana daga falalanka wa an yasarihi sannan a ɓangarensa na hagu ma ya yi sallama hatta yura bayadu khaddihil aisar har sai an ga wato haske ko farin kumacinsa na hagu walau fi salatil janaza zai hakan ko da a sallan janaza ne ko da a sallan janaza ne to anan abun kula shine ina hukuncin sallama a sallah shin dole ne in mutum ya gama duk wa'annan abubuwan da muka ji tun daga karatunmu na farko tun daga fuskantar alƙibla ko da ɗaure niyya da gwane ne har zuwa ya gama wa'annan addu'o'in in ya tashi ta bai sallama ba sallan ta yi ko ba ta yi ba wannan malamai babu saɓani tsakaninsu cewa sallama rukuni ne daga cikin rukunin sallah duk wanda ya yi sallama ya yi sallah ba sallama sallan ba ta yi ba sallan ba ta yi ba inda mutum ya gama komai na sallah iya abin da ya rage masa shine sallama sai ya yi hutu sallan ta tashi aiki zai sake ta saboda har yanzu bai fita daga sallah ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita sallama tahrimu har takbiru wa tahliluha at-taslim abinda zai haramta maka yin komai shine daga sanda kai kabbaran harama ka shiga sallah abinda zai halatta maka kuma ka ci gaba da sauran ayyukan rayuwanka shine in kai sallama kenan in baka yi sallama ba har yanzu kana cikin me har yanzu kana cikin a har yanzu kana cikin sallah saboda haka wannan shine hukuncin sallama a sallah rukuni ne dole dole ne idan mutum yayi a sallah to dole ne kuma ya yi sallama duk wanda ya yi sallah bai yi sallama ba sallan shi ba ta yi ba sannan sai malam ya ce kuma ana so duk sanda ya waiga ko bangaren sa na hagu ko bangaren dama wanda suke bayan sa ya zama za su iya kallon gefen kumatunsa za su iya su kalli gefen kumatun shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi abdullahi dan mas'udin allah ya kara masa yadda ya ce kana sallallahu alaihi wasallama yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi yani al-ayman annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallama a sallah bangaren sa na dama yace assalamu alaikum wa rahmatullah har sai an ga wato kyallin kumatun sa na gefen dama wa yusallimu an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah ya kuma juya bangaren sa na hagu yayi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi al-aysar har sai ya ga sai an fara ganin kyallin kumatunsa na hagu kamar yadda imamun nisa'i ya rawaito sannan akwai hadisin amir bin sa'ad ya ce daga baban shi ya ce kuntu ara rasulallah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta araba ya khaddihi ya ce na kasance ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana sallama daga sallah ya kalli bangarensa na hagu ya kalli bangarensa dama har sai na ga kyallin kumatunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kaga kenan wannan ya nuna yadda annabi yake waigawa waigawan har sai ta jawo yanzu in na tsaya a haka ko na karkata na ce assalamu alaikum wa rahmatullah yan bayana yanzu ba za su ga kuma tuna ba amma sai na waiga tukunna waigawan nan kuma ba waigawa ka waiga gaba ɗaya ba abinda ake nufi shine waigawar ya zama cewa an ɗan tsananta waigawar wato ka ɗan juya su ta yadda na bayanka za su iya hangen kumatunka to sannan kuma a malamai suka ce ita wannan waigawar har sai mutum ya ga ɓangarensa na dama ko na bayansa sai sun ga kumatinsa na dama wasu malamai suka ce ba wajibi ba ne menene dalilin ku suka ce abin da ya saukar da shi daga wajibci shine hadisin aisha allah ya ƙara yadda a gare ta ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi annabi yakan yi sallama guda ɗaya yana kallon alƙibla yakan yi sallama ne ce assalamu alaikum sai dan waiga kaɗan sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga kenan ya nuna cewa a juya har sai ka an kuma tinkan suka ce ba wajibi bane almuhim dai in za ka yi sallama biyu kamar da za mu zo mu ji nau'ukan sallama insha Allah ta'ala ka yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wannan shine abin da ya fi tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa muna fahimta da haka malam yace walau wa walau fi salatil janaza malam yace wa yarfa'u al-imamu sautahu bis salam liman idan zai sallama daga sallah ana so ya daga muryansa in zai sallama illa fi salatil janaza sai dai sallan janaza to a sallan janaza ba a so ya daga muryarsa idan yayi sallama ɗan sawun da suke bayansa sun ji sai su je da na bayansu su ma yan bayansu in sun goyi na gaban sun sallame su ma sai su yi sallama amma a sallan janaza ba zai daga sauti ba amma dai a sauran salloli ana so ya daga sauti kun kamar yadda kuma muka yi ta bayani a baya daga sautin nan gwargwadon yadda iyamamun da suke bin shi sallah zai wadatar da su su ji abin da ya faɗa mun gane ku shine daga sautin domin daga sautin lalura ce lalura kuma ana tsakaita ta ne gwargwadon yadda lalura ta ƙare Allah ya samu fahimta malam ya ce wa huwa ala wujuhin ita ko sallama daga sallah tana da fuskoki kamar haka al'awwal fuska ta farko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an yaminihi shine ya kalli ɓangarensa na dama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi an yasarihi sai juya bangaren hagu ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kaga sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah wannan na ɗaya kenan na biyu ya ce asani na biyu shine misluhu irin yadda ya yi a na farkon duna ƙaulihi wa barakatuhu sai dai ba zai ƙara da wa barakatuhu ba shine wanda muka saba da shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah Asali fuska ta uku yace shine assalamu alaikum wa rahmatullahi an yaminihi bangaren sa na da dama yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum an yasarihi bangaren sa na hagu yace assalamu alaikum shine sai yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sai ya cire wa rahmatullahi anan الرابعة الرابع فسكة هدوء ya ce yusallimu taslimatan wahidatan tilqa a wajihi sai ya yi sallama sallama ɗaya yana kallon gabansa yamilu bihi ila yaminihi qalilan ya dan karkata zuwa ga ɓangarensa na dama kaɗan ya ce assalamu alaikum ya dan karkace kaɗan ya dan karkata fuskansa kaɗan kar ya kai karkata wanda zai yi a wancan sallaman da zai yi guda biyu to wannan sunna ce da ake kiranta da sunnatu tanawwu sunna ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake caccanzawa yau yayi wannan gobe yayi wannan yau yayi wannan gobe yayi wannan to duk abinda kuma aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana caccanzawa yau yayi wannan gobe yayi wannan abin da yafi muhimmanci shine kai ma wajen koyi da sunna shine kai ma ka dinga caccanzawa yau kai wannan gobe kai wannan wannan shine abin da yafi Allah ya samu na fahimta kai ma ka dinga caccanzawa sai dai kamar yadda kullun nake maimaita mana duk abin da ka karanto a matsayinka na ɗalibin ilimi ko a matsayinka na liman ko wani abu a masallaci ko na abu mai kama da haka ba a zuwa a ɗabbaka shi ma mutane kai tsaye har sai an karantar da mutane musamman abin da yake sabo ne wanda mutane ba su saba da shi ba musamman kuma abin da yake ba wajibi ba ne sai an yi shi to ba a zuwa a ɗabbaka mu mutane shi har sai an koyar da mutane tukunna yanzu kamar misali abin da muka karanta a baya wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin sallar azhar ko la'asar a raka'a ɗaya ta ɗaya ko ta biyu yakan ji yadda sahabbansa aya ɗaya ko biyu cikin fatiha ko cikin sura ana cin sallah sai ya buɗe murya ce maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ci gaba da karatun sa aboyi ko kuma a cikin sura falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aya daidai ko biyu zuwa haka sai ya ci gaba da sallansa da karatunsa a ɓoye kaga wannan sunna ce amma yanzu wani an zo an ɗabbaka wannan zai ga cewa kai yau ko dai liman yana tunanin ce ne ne eh wani ce maka subhanallah tuntun wani zai maka subhanallah wani zai ce mai yiwa yau watakila liman an tashi a gida ne ba garin tuwo shi za aka rikita shi ana cikin sallah ko ya fara bayyanawa to kaga nau'ukan sallama guda hudu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah na farko kenan sannan na biyu shine assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine na biyu sannan na uku assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum sannan na hudu kuma shine assalamu alaikum sallama daya amma kaga mu yanzu sai muka raba ma mu da ke cewa mu ahlus sunna yan izala ya muka rike guda daya assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah su kuma da yan dariƙa da yan gargajiya da yan mazhaba su ma sai suka rike sallama daya assalamu alaikum to har a wayi gari mai sallama biyu na sukan mai sallama daya mai sallama daya na sukan mai sallama biyu har a ce wai ana raba masallatan waya ce wannan yan sallama ɗaya ne wannan yan sallama biyu ne wannan karatun ina ka samu shi duka dai ga suna a sunna to kai alu sunna ne na gaskiya kai kai sunnan da gaske duk abin da ya zo a sunna ka yi shi duk abin da ya zo a sunna ka yi shi amma akwai wani masallaci da na taba zuwa ne muhadara na ja sallar isha sai na yi sallama ba irin wanda suka saba ji ba sai limamin yake ce mun a yau kan na baro masa aiki ya ce in ba sa'a ya yi ba gobe sai ya je hedikwata ya je ya yi bayani ya aka yi kawo wani bari ta zo masallacinsa eh saboda na canza sallama wa'azin da ya yi daidai ni ba bari ba ne amma na canza sallama na zama bari an faro mishi aiki Allah ya kiyaye malam yace akhil muslim dan uwana musulmi yace hadha ma tayassara li min talkhisi sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan shine abin da ya sawwaka gare ni na takaita littafi na na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama siffan sallar manzan Allah kamar yadda ai mun yi bayani a farko farkon darasin mu na mukaddima cewa asalin littafin littafi ne mai mujalladi uku daga nan ya takaita shi ya mai da shi mujalladi daya daga ne ya sake takaita shi sannan kuma ya sake takaita shi ya dawo kamar wannan da muke karantawa to shine yace wannan shine abin da ya sauka gare ni da takaita wancan littafin na wani sifatu sala kamar yadda muka ji wani dan uwa ya nema ya faɗa Zuhairu Shawish yace muhawilan bizalika an uqarribaha ilayk abinda nake kokari shine ina so in kusanto da ma'anar dake cikin abubuwan dake cikin littafin sifatu salatin zuwa gare ka duk abin da ke ciki karin bayani ne akan wayannan da suke nan karin hujjoji da nassoshi da karin bayani hatta ta kuna wadihatan ladaika har ta zama cewa ka fahimce ta filla filla ma filatan fi zihnika ya zama cewa ka rike ta a cikin kwakwalwanka ta zauna a kwakwalwarka wa ka anna ma taraha bi ainika ya zama sallar annabi kamar kana ganin ta da idonka kamar yadda ya zama ya sunan littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallama tun daga kabbara har zuwa sallama kamar ga kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa idza anta sallaita ma nahwa ma wasaftu laka min salati sallallahu alaihi wasallama malam yace in sallar ka ta zama irin yadda na siffanta maka sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inni arju min Allah ta'ala an yataqabbala hamik ina roƙon ina fatan Allah madaukakin sarki zai karba daga gare ka لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي domin in har kai irin sallan da na siffanta maka malam yace to ya tabbata cewa kayi kayi aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ku yi sallah kamar yadda kuga ina yi kai kuma gashi an rawaito maka baka ga yadda annabin yake yi ba amma dama ya faɗa masabai cewa liballighu shahidu minkum al-ghaib duk abin da kuka ji ku da kuke nan to ku isar ma wanda ba sa da kaga mu kuma gashi sun iso sun isar mana da shi malam yace thumma ba'da thumma alayka ba'da zalika yace akwai kuma wani abu da yake kanka bayan wannan Allah tansa kar ka manta da al-ihtimama bi istihdari al-qalbi wal khushu'i fiha lokacin da kake sallah malam yace ina ƙara jaddada maka kar ka manta da ka hado da tattaro zuciyarka waje daya ka dawo da zuciyarka gu daya fa innahu huwal ghayatul kubra min wuqufil abdi bayna yadayi Allah ta'ala fiha domin hada zuciyarka waje daya da hada tunanin ka gu daya shine wato manufa mafi girma na tsayuwanka a gaba ga Allah domin ka hada linkage na alaka tsakaninka da Allah domin Allah ya ce mai qad aflahal mu'minun sai ce alladhina hum fi salatihim khashi'un kaga sharadin farko shine khushu'i a cikin sallah malam yace wa bi qadari ma tahaqqu ma tahaqqaqu fi nafsika min hadha alladhi wasaftu laka min al-khushu'i wal ihtidha'i bi salatihi sallallahu alayhi wasallam yakunu laka min ath-thamarati al-marjuwati allati ashara ilayha rabbuna tabaaraka wa ta'ala malam yace gurgudun khushu'inka a sallah gurgudun koyinka da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka sama wato romo ko marmari kayan marmari ko sakamako mai kyau da ake samu idan an yi sallah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ishara da ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah ta'ala ya ce lallai sallah tana hana aikata alfasha da munkari to sallar da take hana aikata alfasha da munkari ita ce sallar da aka yi ta da khushu'i kuma yadda annabi ya karanta galibi duk inda ka samu mutum ya kasa nutsuwa ya zama mutumin kirki to ka bincika za ka samu daga sallah ya samu matsala sallarsa ce ta fara samun matsala ko dai baya yi ko kuma yana yi tana dawowa ko dai baya yi sallar ko yana yi tana dawowa amma daga ran da ya gyara sallah ya tsayu akan sallah ya kula da sallah to insha Allah duk wani mummunan aikin da yake zai daina zai daina yanzu kaga dan shaye-shaye ya shahara da shaye-shaye da sara suka ka ce masa kayya ana kiran sallah ba kai sallah ba shi kai ba wani ba wani abun mamaki bane shi a wajen sa din da yana kula da sallah yana sallan yadda ya kamata ai da ba ba a samu matsala ba yanzu dan shaye-shaye ko da zai sallah wace kalar sallah zai kaga ai babu kyan ba ma sai ka ji kalan sallarsa ba Allah ya kiyaye malam yace wa khitaman daga karshen karshe as'alullaha tabaaraka wa ta'ala an yataqabbala minna salatana ina neman an yataqabbala minna salatina ina roƙon Allah madaukakin sarki da ya karba sallolin mu daga gare mu wasa'ira a'malina Allah ya karba sauran ayyukan mu wa yaddakhira lana thawabaha ila yawmin nalqahu Allah ya ajiye mana ladan sallanmu da ayyukanmu zuwa zuwa sanda zamu gamu da shi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je gaba ga Allah da wankakkiya kubutacciyar zuciya walhamdulillahi rabbil alamin jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah ubangijin talikai jama'a wannan shine karshen wannan littafi na talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha kamar yadda muka wato ainihin karanta shi tun daga farkonsa zuwa ƙarshe a wannan darussa guda 21 a wannan masallaci na Uthman ibn Affan muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana Allah ya sanya shi a cikin mizanin mu na kyawawan ayyuka da mu da muka gabatar da ku masu sauraro duka Allah ya saka muku da alkhairi da ciyaman na kwamitin masallaci da sauran membobin kwamiti duka Allah ya sa mu yi tarayya da su a cikin a cikin wannan lada a shi a alhaji da ya gina wannan gida da masallaci wanda shine madugu uban tafiya inda ba a gina masallacin ba duk da ba za mu zo mu zauna mu yi ba to shi ba muna sanya shi cikin addu'a Allah ya saka mishi da alkhairi abin da yake yi na hidima wa masallaci da al'umma da taimakon jama'a Allah ya kara karfafa mishi gwiwa Allah ya kara mishi albarka Allah madaukakin sarki ya kara albarka wa zuriya Allah ya mana albarka da mu da ku baki daya malam da shine ya fara gabatar da majalisin abubuwa suka yi masa yawa kuma ya umarce ni da ci gaba da majalisin shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi Allah kuma ya biya shi da gidan aljanna Allah ya mana albarka baki daya so insha Allah ta'ala za mu ga abin da ya kamata mu ci gaba da shi bayan kammala shi wannan littafin sallolin mu Allah karba mana kurakuran mu Allah ka yafe mana Allah ya mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته